المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ولله كم da dawa daga dogon hutu na maulidi alhamdulillah kafi na nawa kawaidi shafi na'am farko ne bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil karim Allah ya daɗin tsira ga annabi mai girma hazihi al-aqaidu tauhidiyya wannan abin da za mu karanta ƙudurce-ƙudurce ne a tauhidiyatu a bar gangantawa ga tauhidi wato a tauhidi shine kaɗaituwar Allah a ƙa'id jami'a na aƙida da ake ƙudurawa na yadda a cikin zuciya saɓanin abin da harshe yake furta wannan annuɗuku ake ta masa furuci to wannan abu ne da yake wajibi musulmi ya ƙudure shi a zuciyarsa ya yarda da waɗannan sifofi na Allah awwaluha na farkonta alwujudu samuwa wajibatun sifa ce matabbaciya lillahi ta'ala ga Allah ta'ala ma'anar wajibi shine abin da yake matabbaci ba kamar yadda muka sani abubuwa na farilla sai a ce wajibabbu to abin da yake farilla ne sai a ce ai abu kaza wajibi ne ko wannan a ta'arifi na fuqaha kenan amma a ta'arifi na malaman tauhidi zaka ce alwajibu abin da yake matabbaci ba farilla ba shi yasa karka ji an ce ai ba abin da yake zama wajibi ga Allah ba abin da yake wajaba yake zama dole akan Allah wannan a ta'arifi na fuqaha kenan amma ta'arifi na malaman tauhidi duk wata sifa da take matabbaciya ga zatin Allah to ana kiranta alwajibatu lillahi ta'ala wannan kuma ita ce ma'ana ta asalin lugar larabci da ake nufi da wajibi a cikin alkur'ani Allah ya ba mu labari a cikin suratul hajj yake bayani akan hukuncin dabban layya da ake sokewa na lagumi yace fa iza wajabat junubuha fa kulu minha wa ad'imul qani'a wal mu'tara Allah ya ce fa idza wajabat rubuha kaga in fassara Hausa ne zan kuka hawo sai a ce idan hakalkalinta ya wajaba ko din da wajabat aka ce to amma ba haka ake nufi ba ma'anar ta asali a luga ake nufi fa idza wajabat junubuha idan hakalkalin laqumin nan ya tabbata ya fadi a ƙasa ana soke shi ai a durƙushe shi ko kuma a tsaye ba to idan ransa ya fita ai ba zai tabbata a je kuwa dole zai tsingire haka kalin ya faɗi a gefe to Allah ya tafa kuluni na a lokacin ya halatta a gefe a yanki nama a je a gasa ko a dafa ko a soya a ci ma'anar wacce bata a nan shine tabbatar to a nan ma irin wannan ma'anar ce da aka ce wajibatu lillahi ta'ala ita samuwa din nan sifa ce matabbaciya ga zatin Allah ta'ala zatin Allah baya rabuwa da wannan sifa ta samuwa tun fil azal kuma har abada Allah samanne ne a can baya ba a yi wani zamanin da babu shi ba kuma nan gaba ba za a yi wani zamanin da babu shi ba saboda mai sifa ce wajibatun matabbaciya lillahi ta'ala ga zatin Allah wa hazihi wannan sifa hiya an-nafsiyya ake ake ce mata an-nafsiyya a cikin ta'arifi na malaman tauhidi aka tambaye ka wata sifa ce nafsiya a cikin zatin Allah ta ce al-wujud kuma suna kafa mata hujja da ayar alqur'ani da Allah ya ce a fillahi shakkun qalat rusuluhum afillahi shakkun wannan tambaya da Allah ya ta wato tankiri ma'anarsa a fi wujudillahi shakkun yanzu akwai shakku cikin sabuwar Allah shine ma'anar a fillahi shakkun a nan malama akida suka kafa wannan sifa hujja a cikin ayar alqur'ani kowace sifa da ka gani a nan tana da hujjata a cikin alkur'ani da Allah ya tabbatar da ita cewa sifarsa ce ta zaci na biyu shine walki da mudawwama wajibatu lillahi ta'ala sifa ce matabbaciya ga zatin Allah ta'ala wal baqa'u da wanzuwa wajibatu lillahi ta'ala sifa ce matabbaciya ga zatin Allah ta'ala wal mukhalafatu da sassabawar sifofi na zatin Allah ga dukkan halittu wata nuska ana cewa wal mukhalafatu lil hawadi sabawar sifofin Allah ga farallun abubuwa duk abin da ka gani da wanda ka ji labari da wanda ka tuna baka taba gani ba da wanda ka gani a mafarki baka taba gani a zahiri ba to sabanin ubangiji shi zatin Allah da sifofinsa ya saba da dukkan sifofi na halittu shi yasa shi sayyidina Ali radiyallahu anhu yake cewa wa kullu ma khadara bi balika fallahu bi khilasi zalik shine mukhalafa din duk abin da ya tsirga a tunaninka ba ma abin da ka taba gani da ido ko ka taba jin labari ko ka gani a mafarki ba duk wata sifa da wani abu da zuciyarka zaka hararo maka to fallahu bi khilasi zalik Allah ya saba wannan abin ba Allah bane to ka je ka sha ka je gida ka sha wal qiyamu bin nafs da kuma wadatuwa da zaki qiyamu anan ma'anarsa ba na tsayuwa bane eh wadatuwa bin nafs da zatin sa Allah ya wadatu da zatin sa baya buƙatar in zai yi abu sai ya nemo taimako a wajen wani ko sai ya hada abu kaza da kaza sannan ya samar da kaza ya wadatu da zatin sa baya buƙatar komai a wajen kowa walwahadaniyatu da kuma kadaituwa shi kadai yake la sharika lahu ba abokin tarayya gare shi wajibatu wannan sifa ce matabbaciya lillahi ta'ala wa haula'i waɗannan sifofi da muka karanto guda biyar hunna salbiyatu sune a wajen malaman aqida ake ta musu salbiya ma'anar salbiya daga daga lafazin salaba yaslubu salbiyatan salaba na tubewa ko kuncewa ka gane a sifofi ne da Allah ya kuncewa dukkan wani makaluki kuma baya ba da aransu ko a suna amma abin da zai biyo baya Allah yana iya ba da aransu sunan amma kalmar alƙidamu ba wani makaluki da zai iya siffanta da wannan sunan a ce madawwamamme ne bi ma'ana ba yi da farko albaƙa'u wanzuwa a ce matabbaci ne zai wanzu har abada ba zai ƙare ba ba wanda ya isa ko a aro ya karɓi wannan sifa mukhalafa ta sabawa a ce shi kadai ne irinsa a duniya ba wata halitta mai kama da shi shi kadai ne jinsinsa kwaya ɗaya shi ba mutum bane shi ba aljan bane shi ba mala'ika bane shi ba dabba bane shi ba ƙwaro ba ne shi ba dutse ba ne shi ba ciyawa ba ne shi ba bishiya ba ne shi ba ƙasa ba ne ba ruwa ba ne ba sama ba ne ba wuta ba ne ba iska ba ne shi kaɗai ne halittarsa ba yi da na biyu a jinsin halitta wannan babu ka gane ai dole yana da makamanci a jinsinsa na halitta amma Allah shi kaɗai ne ya samu sannan kiyamu bin nafsi wadatuwa da zaki ba wanda ya isa ya wadatu da kansa yace baya buƙatar komai a wajen kowa babu shi ba makalukin da yake da wannan sifa sai Allah shi kaɗai ko ba komai duk wadatar ka kana buƙatar numfashi ai kana da buƙatar kenan a wajen Allah kana buƙatar ci da sha ba kai kake samarwa kanka ba ko ka saya da kudin ka ai ba kai ka halice shi ko sai da wani ya noma ya tsiro eh kamar da Allah yake cewa a faraitu mata harusu antum tazra'unahu am nahnu zari'un ku duba abin da kuke nomawa ku ne kuke tsular da shi am nahnu zari'un kuma mu ne muke tsular da shi a cikin ƙasa falanzurul insanu ila da'amihi ka gane inna sababna al-ma'a sabba kuma ta tsana arada shaqqa fa ambatna fiha habban da Allah ne yayi kuma baka isa ka rayuwa ba tare da ka ci abinci wanda Allah ya tsular da shi a doron ƙasa ba a ce ba za ka iya wadatuwa da kanka ba kai kyale wannan ma hatta halittu yawon ka kana da buƙatar su ko kai waye in kai mai mulki ne kana buƙatar wanda zai dafa ma tuwo ba sai kai dafa da kanka in kai kake dafa tuwon kana da buƙatar wanda zai kera ma tukunyar da za ka dafa tuwo in kai kake kera tukunya kana da buƙatar wanda zai ma mara da za ka kwashe tuwo in kai kake sassaƙa mala ba kai ka tsoro da ita ba ka gane ai kana da buƙatar kwanan da za ka zuba ba kai ka yi shi ba cokalin da za ka ci abinci ba kai ka yi shi ba wannan sannan kuma kana da buƙatar wanda zai tona ma shadda aka yi kashi ba kai kake tonawa kana da buƙatar wanda zai gina ma ɗaki ba kai ka gina ba kana nufin wanda zai saƙa taburma ko ko kafir ko ledar da kake shimfiɗawa ka zauna duk ba kai kai ba suturar da kake fa ba kai ka faƙa da hannunka ba ba kai ka kaɗa audugar kai kaɗi kai zare ka faƙa rigar da kake sa ba ai wani ne yi ko illa iya ka kafa kuɗi ka saya a ci kana da buƙatuwa har a wajen makalukai ƴan uwanka baka isa ka wadatu da zatin ka sannan wahadaniya kaɗaituwa ba kai kaɗai bane a halittar Allah wajen kama ma an ce jinsinka ba kai kaɗai bane irin jinsi ballantana kuma ce kai kaɗai ne wannan ba zai taɓa yiwa ba wannan shi ne ma'anar salbiya Allah ya kunce su ga kowa kamar mayafi ne da Allah ya cire wa kowa ya yafa wa zaki ba wanda ya da sufantu ya sufantu da ɗaya daga cikin waɗannan amma sauran sufofi na ma'ani da ma'anawiya Allah yana iya ba da ra'ayinsu al'udurarsu iko ka gane ai na hakika Allah shine mai iko na hakika amma ya kan bada alal kuna sai a ce ai wani yana da iko a gidansa ko wani yana da iko a angosu wani yana da iko a garinsu wani yana da iko a jiharsa wani shi yake da iko a ƙasarsa ai akwai akwai al'iradatu nufi sifa ce a hakika Allah shine mai nufi sai abin da ya nufa shi yake tabbata amma yake yakan bada alal sunan ta babu majazi ba a babun hakiki ba kai kana da nufin abin da kake so kai wasu yana da irin nufinsa ni ma yana da irin nufina nufinmu yana bambanta kowa yana da irin nasa amma wannan duk majazi ne Allah ne ba mu aro a hakika Allah shi ne mai irada to haka nan al'ilmu sani in ka ɗauki sani Allah shi kaɗai ne masani na hakika amma yakan ba da alon sifar a ce wani malami ne ko yana ya siffantu da al'ilmu ilimi haka nan alhayatu rayuwa munan duka muna amsa sunan mulayayyu ne amma majazi da rayuwa ta hakika ita ce rayuwa ta ubangiji wanda ba ta karewa haka nan asamu wal basar wal kalamu ana magana za mu ce ai muna ji muna gani muna zance wannan duka majazi ne hakiki wanda yake mai zance mai ji mai gani a hakika shi ne Allah ka ga wannan sifofin a hakika duk na Allah ne ba wanda yake da su amma a babun majazi yana alawa halitta a kira su suna da iko takaitacce suna da irada suna da ilimi suna da rayuwa da ji da gani da zance duka wannan shi yasa aka ce wa haula kullal ma'ani su wannan na ma'ana ne jin da kake yi da ganin zaka na ma'ana ne amma a haƙiƙanin wanda yake da shi hissan ba ma'anan ba to ubangiji shi ne mai iko mai nufi mai sani mai rayuwa mai ji mai gani mai yin zarci alhamdulillah sai ne barka da fitowa ya himma alhamdulillah ya guru ko kun gama a can da abin da nake tafiya ke shafi nawa ne ka sauke wancan din بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وصلى الله على عدد الإيرة أهل رشافي نبي أنام نسكر Allah ya dadin tsira ga shugaban mu annabi Muhammad wa alihi da iyalansa wa sabi da sahabbansa wa sallama da amin alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin talikai wa salatu wa salamu tsira da amsa Allah ta tabbata ala sayyidina Muhammadin abu shugaban mu annabi Muhammad khatimin nabiyina cikamakin annabawa wa imamul mursalina kuma shugaban manzannin Allah wa awwalu ma yajibu awwalu ma yajibu alal mukallaf farko abin da yake wajaba akan baligi ne hankali aka ce al mukallafu ta'rifin sa shine musulmi balagagge mai hankali wanda suka wannan sifa guda uku shi ake ce masa al mukallaf domin shari'ar musulunci ba ta magana da mahaukaci wanda bai da hankali ba ta magana da yaro kalami da bai balaga ba ka gane ba ta magana da wanda ba musulmi ba sai ya cika sharuɗa guda uku sannan shari'ar musulunci take hawa kansa to farko abin da yake wajaba akan wannan mukallafi wanda yake musulmi balagagge ne hankali tasihu imanihi ya inganta imaninsa kamar yadda yanzu muka fara da karatun aƙida a kawa'idi shi yasa aka fara kawowa abin da ya shafi tauhidi domin shi ne aƙida ya gyara aqida ya gyara imaninsa limana ya gyara aqidarsa thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi farad ainihi sannan abin da zai biyo baya na biyu shine sanin abin da zai gyara farillan ainihinsa da shi ka hakami salati kamar hukunce hukuncen sallah ka gane ai tun daga farillan sallah sunnonin sallah mustahabban sallah makruhan sallah muqtilatu sallah abin da yake bata sallah da abin da ya shafi kabli da ba'adi duka wannan hukunce hukuncen ne na sallah to wajibi ne ga musulmi ya san wannan hukunci na sallah tunda sallah wajibi ce a kansa kuma Allah baya karɓar ibada sai da sani to wajibi ne ya san hukunce hukuncen sallah wadda harafi da tsarki shi ma tsarkin da irin nau'o'insa tun daga abin da ya shafi istinja'i tsarkin fitsari da na bayan gida wankan janaba wankan haila taimama ka gane ai alwala tsarkin tufa tsarkin gurin yin sallah duka wannan yana amsa na al-dahara wajibi ne musulmi ya san wannan hukunce-hukunce kafin ya bauta wa Allah. Wasiyami da azumi ya san hukunce-hukuncen azumi. Ka gane misali dama ya kama kafu tasbihi ka a hakami sala ba wai ba su kenan farillan ainihi ba. Suna nan da yawa. Ko? Bayan sallah da azumi sai ne akwai haji. farilla ce ta akwai zakka ta dukiya to wajibi ne duka abin da yake farilla ce ta ainihi wani baya iya daukewa wani to kowa sai ya san wannan hukunci wajibi to alhamdulillah sai me asmawi ya zo shafi shafi na biyar sai na za mu shafi وأما الأهداف كده وأما الأهداف أسماوي شافي نزير فأما الأهداف شافي أتلف يا جمال الحمد لله فأما الأهداف أما كاد أبو ود أكيد musu hadasi fakamfatin guda biyar ne wanda kowanne yana karya alwala salasatun min al-qubli guda uku daga gaba suke fitowa daga azzakari ko farji wahiya ita ce almazi mazi in ya fito hadasi ne yana karya alwala walwaji da waji fitowarsa yana warware alwala walbaulu da fitsari fitowarsa yana warware alwala waɗannan duka daga gaba suke fitowa wa isnani guda biyun daga cikin biyar nina duburi daga dubura suke fitowa kowannensu kuma in ya fito ya karya alwala wa huma su ne alga'idu bayan gida warihu da tusa in ka hada da wancan ukun almazi walwadi walbaulu da algaidu da arrihu su ne guda biyar su ake ce musu ne alhadasul asgaru nan mala yana maka bayani akan kalamin hadasi duk da bai gaya ma ba akwai alhadasul akbaru shine fitar mani kaga shi bai tashi anan ba shi ba maganar yana wajibta sake alwala ba yana wajibta yin wanka akwai jinin haila akwai jinin biki waɗannan duka su wanka suke wajibtawa ba alwala ba saboda haka bai kawo maka su anan ba nan yana maganan alhadasul asgaru ne ba kafin a je ga babban hadasi wa amma asbabul ahadasi amma ka ga dalilan wannan hadasosi fannau mu bacci shi ba hadasi bane a zatinsa amma dalili ne na fitowar hadasi domin mutumin da yake bacci zai iya yin tusa ai kuma bai san yayi ba ko wani har fitsari ma yana yi sai ya farka ga yayi fitsari kai wani har babban hadasin ma mani ma zai fito masa yana bacci bai sani ba to tun da bacci ya zama dalilin na fitowar hadasi sannan kuma in ka farka ba ka da yaƙinin ka yi tusa ko ba ka yi ba a baccin nan naka tun da ya kusa ma da hankali ba ka san me kai ba to shi ma yana wajib ka sake alwala wa huwa ala arba'ati aqsami amma shi bacci ya tabbata abu salabalaba guda hudu ba kowanne bacci ne yake warware alwala ba dawilun bacci mai tsawo sakilun mai nauyi yankudu zuwa yana warware alwala idan ya zama mai nauyi ne wanda mai izziya ya mana ta'arifinsa wa huwa alladhi la yashuru sahibuhu ka gane domin ya aci ko domin zahaba wa man ya aci shine wanda ma aboci wannan baccin baya iya sanin waye zo waye tafi maganar da ake a gudun ma bai san me ake faɗi ba shi ne sakilu to bayan ya zama sakilu kuma ɗawilu mai tsawo ya daɗe yana yi wannan bacci yankudu zuwa yana karya alwala na biyu shi ne ƙasirun gajeren bacci taƙaitacce sakilun amma mai nauyi yankudu zuwa aizan shi ma yana warware alwala tunda ya zama sakilun ko da ya taƙaitu inda ya yi nauyi kawai ya warware alwala na uku shine kasirun gajeren bacci kafifun amma sassauka gashi gajere ba a dade ana yi ba gashi kuma mai sauki ne bai yi nauyi ba layin kudin wudu a shi wannan baya warwar alwala mutum ne yana kwance yayi bakan amma duk maganar da ake sama sama yana ji abin da ake faɗi in ya farka zai ya ce a ni ba na ji mulewa na ba ina ya tafi ne ko kuma ya wani ai na ji san da ka zo ka ce kaza da kaza to irin wannan bacci la yanqudu wudu'a baya warware alwala nau'i na uku kenan na hudu na karshe shine tawilun dogon bacci khafifun amma sassauka bai yi nauyi ba amma an dade a kwanta ana yin sa yustahabu minhu wudu an so a sake alwala daga gare shi in baka sake alwala ba ba komai tun da bai yi nauyi ba amma dai an so tun da ka daɗe a kwance an so da ka sake da yafi to alhamdulillah sai ne izziya shafi zonin ka zo ko ai ko ka kai shafi oh mun sauke izziya kafin hutu mun sauka to za mu dawo farko kenan yawa izziya za mu tashi farko bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin godiya da yabo da kirari sun tabbata ga Allah ubangijin talikai wa ashhadu ina shaidawa Allah ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wahadahu shi kadai yake la sharika lahu babu abokin tarayya gare idan ku lura a wannan nuska yake wa ashhadu sai ce anna la ilaha illa allah shi ma ya halatta eh ko ka kawo anna littaukidi ko kuma ka kawo an ka gane ai har harfu sharɗi ko duka yana halatta an cewa dai la ilaha illallah in ka ce Allah hakika lallai na shaida lallai hakika la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai Allah amma an fi kawo an ɗin an fi saba da Allah ilaha illallah musamman a kiran sallah da iqama ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga wajen muhammadu sai ka ce anna muhammad to yana halatta a wajen kiran sallah da iqama a ce ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah yawa ba laifi ba ne eh ko ai na ce maka a wajen kiran sallah da da iqama ko eh wato saboda abin da aka fi sabawa abin da ya zo a lissin alkur'ani ne fa'alam annahu kaga ta ma'annas fa'ala mannahu la ilaha illallah in ka cire damiru sha'ani shine hudin ai Allah zai koma fa'alam annahu in ka cire damirin ne zai zama fa'alam anna la ilaha illallah sai aka sa damiru sha'ani to kaga kullun shine kullun shine asali inda shi yazo a cikin nassi na alqur'ani to amma dai ya halatta a duba kowanne kasa ko har butoki din kasa ko an din kasa duka yayi amma an fi sabawa da an din wa ashhadu anna muhammadan na shaida haƙiƙa lalle annabi muhammadu abduhu bawansa ne wa rasuluhu manzansa ne sallallahu alaihi wa sallama ira da muka Allah su tabbata gare shi wa ala sa'iril anbiya wal mursalina ka gane ai tsira da amincin Allah nan wannan wawu da adafi ne na sallallahu alaihi wa sallama ko tsira da amincin nan su tabbata da sauran annabawa shine sa'ir ana cewa karsakin annabawa wal mursalina da manzanni wa ali kullin haka nan tsira da amincin nan na Allah su tabbata ga iyalan kowanne ɗaya daga cikin annabawan nan da manzannin nan wa tabi'ina da kuma masu yin biyayya lahum gare su da isanin da kyautatawa ila yawmi din har zuwa tashin alkiyama duk da tsira da abu Allah ya tabbata gare su duk wanda zai bi tafarkin annabawa da manzannin Allah da isanin da kyautatawa to wannan shi ma Allah ya masa tsira da aminci ila yawmi din wannan kuma shi ma zo a Qur'ani bayan ya ce as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar yace wallazina tabi'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu to alhamdulillah sai sa muke cewa ce wannan mu radiyallahu anhu wa radu anhu sabanin yanda aka saba cewa sai sahabbai ake ce musu radiyallahu anhu ko wa radu anhu sabo abin da zuwa cikin alkurani Allah ta wallazi na tabba'uhun da insani kuma da yi taƙayyide ba duk wanda suka biyo bayan su suwa as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin sahabbai kenan duk wanda ya biyo bayan su da kautatawa ila yawmi dini to nan ba ma wai radiyallahu anhu ba ka gane me farkon zancen fa cewa aka yi fa sallallahu alaihi wasallam ba maganar radiyallahu ake ba fa aka ce sallallahu alaihi wa sallam Allah yayi tsira da aminci ga manzon Allah sai aka ce da sauran annaba da manzanni da jama'ar kowanne ɗaya daga cikin su da kuma wanda suka biyo bayan duka Allah yayi ne sallallahu alaihi wa sallam ba magan radiyallahu ake ba anan fa maganar sallallahu alaihi wa sallama ne aka yi adabi a kai kuma aka ce ila yawmi din to da yake shi ga mutum ke nan radiyallahu anhu tun daga tsira da aminci ma kuma a nan ba ba a yi ziya kadai ba duk da tasafa magabata haka ne in dai aka yi salati ga manzon Allah aka yi wa alansu da sahabbai za ka ji an jero da wanda suka biyo baya kuma ila yau mai ji to alhamdulillah sai ne misali shaji ɗari hudu ko ina za a tashi risala a samur dani gajeren bugu ɗari hudu da saba'in da bakwai na'am والمملكة نعم to to eh yau wazirin kai naka a kashi nawa ne yauwa a ɗari hudu da saba'in da biyu ne na ku malam ibrahim to wa man na kaha bikiran wanda ya auri budurwa yana da wata mata ko yana da wasu mataye yana da mata ɗaya ko biyu ko uku yanzu kuma sai ya yi ƙari kuma wanda ya ƙalo ɗin budurwa ce falahu an yi kima inda ha ya halatta ya zauna a ɗakinta sab'an tsawon kwana bakwai kafin ya komu duna sa'iri nisa'ihi ba tare da ya bi sauran matayen nasa ba ka gane yayi wannan addinin musulunci ya tabbatar da wannan lokacin da manzo Allah ya auri wata daga cikin matayensa bazawara da ya kwana uku zai koma wajen wata mata daga cikin matayen sai ce ya rasulallahi kwana uku ba kawai sai ba kwana bakwai ake ba sai ce a ai budurwa ce ake wa kwana bakwai sai ɗin bazawara na aure ki kwana uku ne sai ta ɗan nuna damuwa to shi kenan in kina so a yanzu zan yi kwana bakwai zan cika kwana hudu su zama bakwai amma ba duk sauran mata yana su ma sai na musu bakwai bakwai yawwa zaɓi kuma matansa su ga kusan tara kowace sai na mata bakwai in kuma kina so to ki haƙura da guda uku na bi mata na kwana ɗaya ne ke ma in dawo kanki ci gaba da kwana ɗaya sai ce a ta haƙura da kwana uku a sauka lafi to sai shari'a ta tabbatar da wannan wafi sayyibi a cikin bazawara da ya auro yana da wata mata ko wasu mataye salasata ayyami zai kwana uku a ɗakinta ka san me hikima da shari'a ta ƙayyade wannan kwanaki bakwai ga budurwa kwana uku ga bazawara malamai suka ce ita budurwa dama sabon training ne idan ka auno ta to alal aƙalli a kullum ka yi ƙoƙari ka koya mata aya ɗaya daga cikin ayoyi bakwai na fatiha ba an baka kwana bakwai don ka je ka hole ka tatar holiya ba ne ka yi ƙoƙarin koya mata addini ake duk da ƙiƙancin ta dai a kwana ɗaya dai awa ashirin da hudu ta iya koyan aya ɗaya alhamdulillah rabbil alamin gobe ma ka yi ƙoƙari ka koya mata arrahmanir rahim jibi ka koya mata maliki yaumi dini kwana bakwai yana cika alal aƙalli ka iya fatiya ina fata an gane sauran aiki kuma in kwananta ya zagayo sai ka ci gaba da karantar da ita ita ko ba zawala abin da za ka yanke kwana uku ana kyauta da san dama ta goge ta iya a gidan tsohon mijinta saboda haka in ka zo kawai za ta karanta ne inda ka ji da ɗan gyara ka gyara mata shi yasa aka takaita mata kwana uku amma ba wai an ba waccan kwana bakwai don a sha shagali a hole a ji daɗi ba ita wannan a ba ta kwana haka ne ai babu hikima cikin bambanta kwanaki duk mata ne abin da yake tare da wancan shi ne a tare da wannan a don ka samu koya mata addini in bata iya alwala ba a cikin kwana bakwai ka yi kokari ka koya mata in bata iya wankan janaba ba da wankan haila a cikin wannan kwana bakwai din ka yi kokarin koya mata in bata san farallan sallah da sunoni da mustahabbai da hukuncin tsarki hukuncin jini da ɗauke wata da zuwansa ba na al'ada da na haihuwa duk a wannan kwanakin ka yi ƙoƙarin koya mata ke sa aka baka isassun kwanaki har guda bakwai amma ita ba zawara eh a wancan ribar kafa ne wannan dai shine wajibi eh wancan ribar kafa ne amma kar ka tagala da eh sunna kuma ka bar farilla wala jama'a bainal ukhtaini a miji baya hada tsakanin yan uwan juna guda biyu ya da kanwa kenan fi milkil yamini a cikin mallakar damaci amma tulwadi a cikin taku ake magana ka mallake su a matsayin bayinka da za su maka hidima wannan babu laifi amma tulwadi wannan haramun ne ka takiya ka taki kanwa a sunan mallakar damaci magana aure dama Allah ya gaya maka a cikin hurrimat alaikum ummahatukum Allah ya ce wa an tajma bainal ukhtayn illa ma qad salafa wanda mun riga mun sani a babu hukuncin aure to nan a babu mallakar damaci ko ka samo su ganima sun zo a rabanka na ganima a wajen yaƙi ka same su ya da kanwa to bai halatta ka tashiyar ka tashi kanwa ba ko sayin su kai ko kyautar su aka baka suka zo mallakar ka to bai halatta ka tashe su gaba ɗaya ba fa in sha'a wada al-ukhra duk lokacin da ya so ya tafi ɗayar to fal yuharrim alai farjal ula sai ya haramta wa kansa farjin ɗayar kafin ya take ta ba idan kai sha'awar ɗaya daga cikin ya da ƙawan da ka mallaka kana so ka take ta to maza maza ka yi abin da zai haramta maka farjin waccan shari'a ba ta je dole ka sai da ita ko ka labu da ita ko ka ba da ita ba amma akwai hanyoyin da za ka bi ka haramta ta gare ka na farko yace bibai'in da sayarwa in ka sai da ita ta zama ba mallakar ka ba ai ba dama ka take ta to sannan sai ka take yar uwar ta ta au kitaba ko karya fansa in ma ba za ka sayar ba ka karya mata fansa ta biya fansa ta fanci kanta ta samu yanci au ikin ko kuma yanci wace bihi da makamancinsa akwai hanyoyi da yawa mimma ta harumu bihi daga abin da kake haramta da shi to sannan sai ka tashi waccan yar wata ta da kai sha'awar ta ku muddin ba yi haka ba to dukkan su haramun ne gare ka in ka mallake su ya da kanwa haramun ne ka tashi kowace sai ka yi hanyar da ɗaya ta haramta gare ka wa man wadiya a matan bi milkin duk wanda ya tashi baiwa ya yi jima'i da baiwa a dalilin mallakar damaci baiwarsa sai da ya mallaka da Allah ya ce illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum to wannan din tana cikin mimma malakat aymanu sai ya take ta saboda halal ne to lam tahilla law ummuha uwarta ba ta halalta gare shi kuma da dukkan ma'anonin guda biyu aure ba zai auri uwarta ba taku a matsayin mallakar damaci ba zai tashi uwarta ba wala ibnatuha wala yarta da ta aifa ba zai tashe ta ba ta hanyar aure ko ta hanyar bauta wata harubu ala abai kuma wannan ku yarda da ya taka da mallakar damaci ta haram daga ubanninsa uba din guda ne ba ɗaya bane yana nufin ubansa da kakansa da kakan ubansa da kakan kakansa abin da ya sama amma ban da shi ba za ta harama ba za ta haramta ga baffa ba ba baffansa ai baffa ma uba ne ana cewa baba shaibu baba wani baba wani kannan uba da yayi wa duk baba ne to ba sa cikin wannan jami'i eh shi babba in ya mutu ko ya saki mata za ka iya aura kai ma dan dan uwansa in ka mutu ko ka saki mata zai iya aura ka gane ai ai a cikin hurrimat Allah ya ce wa halailu abna'ikum allazina min aslabikum dan a toce wata hanya ta gobbobi Allah ya haramta muku mata yayin ƴaƴanku wanda suka fito daga tsatsan dan da ka aifa in ya mutu ya bar mata ko ya saka ba za ka aura wala tankihu ba na kaha abu kuma shi ma yana nan kar ku aure abin da ubannin ku suka aura yana nufin uba da kaka da kakan uba shine aka jami su aba uku amma babba in ya sake kai sai ka aura eh ha don ne shari'a ba ta hana ba sai dai an ji ana barin halal dan kunya kai ma an ka sake shi ma sai ya aura ga fulani dama fulatanci ne hausa ta'ala duka duka da wannan reshen guda uku dan uwan uba wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko suke uba ɗaya ko suke uwa ɗaya shi ne baffa baffa shaƙiƙi da baffa li abi da baffa li umi yawwa baffa ma ke nan to balata na kawo shi ba a maganarsa in ya sake a guje za ka je ka aura kai ba ka sake amma fulani fulani ba za su iya ba eh to a shi mafulatanci ne yawwa wa abna'ihi haka nan ta haramta ga ƴaƴayensa ita wannan bai wanda ya taka ta haramta ga ubanninsa uba da kaka ake nufi da ƴaƴayensa ɗa da jika ake nufi banda ɗan ɗan uwa wannan shi ba ta haramta gare shi ba yace ka tahrimin nikahi kamar irin haramcin aure inda kaga in ka auri mace ka take ta ta haramta ga babanka ta haramta ga ɗanka to haka nan baiwa da ka mallaka ka take ta ta haramta ga babanka da kakanka na wajen uba ta haramta ga ɗanka da jikanka kuma da dukkan ɓangarorin biyu kai mallaka kai a matsayin baiwa ka taka shi kuma aura zai duk da halakar ba ma a mallaka damacin ba kasan gado yakan iya mallaka ma ita ko babanka ya yi sadaka da baiwa ba ta samu ciki ba ta zama umu walada in ta aihu da tito ba ka da dama da za ka mallake ta ma daga ya mutu ta samu yanci ba shi na hukuncin umu walada ba to ya take ta amma ba ta samu ciki da shi ba tana matsayin bai wata ya mutu za ka gaje ta amma baka isa ka take ka tunda ba zama ummu wala za ba kuma mallaka ce dukiya ce za ka mallake ta ka kai da ita amma dai da da mutunci da kayan ta ta daya shi tunda maudu'atu ajika ce abar takun babanka ce bai kamata ka rike ta a matsayin baiwa ba duk da dai baka isa ka take ta bai kamata kuma ka sa ta aikin bauta ba uban ka fa ya take ta amma dai ba shari'a ba ce shari'a ba ta hana ba tunda mallakar ka ce amma dai an maka hijabi ba za ka take ta wa talaqu bi yadi al-abd duna sayyi shi sakin aure a hannun bawa yake duna sayyidi ba a hannun ubangijin bawa yake ba a baya mun karanta bawa bayi da izinin yin aure sai da izinin mamallakinsa ko in yayi aure ba da sanin wanda ya mallake shi ba auren batacce ne sai dai in ubangijin nasa ya yarda daga baya ko mun karanta wannan a baya to ko in ka masa izini yayi aure to ba ka da ikon ka sake masa mata ko ka ce ka sake ta eh dama kake da ita kafin yayi kana iya hanawa amma in haka ba shi dama ya yi kuma to ba ka da iko sake masa mata ba ka da iko umartarsa da ya sake ta wa talaku biyadil abdi duna sayidi to haka kishiyar sake shi ne kome in matarsa da ya sake bata gama idda baya da dama ya yi kome ba ka da iko hana shi in da ya niyyar ko zama kuma ba ka da damar za ka sa masa za ka tumsa masa dole ya dawo da ita a hannunsa yake damar ka ce a farko kuma ka sake ta ka ba shi dama ya yi aure to da saki da kome duka yana hannunsa wala talaka li sabiyin babu sakin aure ga yaro karami wanda bai balaga ba ko sai dubu yace ya sake ta bata saku ba ko so daya domin ne da muka gama karantawa akan tarifu mukallafi wanda shari'a take hawa kansa dokokin aure da na sallah da na komai da na shan giya da na zina yake sai ya zama balagagge mai hankali musulmi to shi yaro karami ne kaga akwai shar'in da bai cika ba ko da shi musulmi ne ko da yana da hankali irin nasa na yara amma dai bai balaga ba ai to shari'a ba za ta hau kansa ba idan ya saki matarsa ba ta saku ba to alhamdulillah sai mu tashi hukuncin mu mallaka da mukayyara
farawa abin da aka yi ita baki a kan aikin amarya ɗin ai ai ya gama shi tsallaka zai zuwa ta gaba daga inda ya bar umma ta biyu ne ko uku wanda ya kwana a ɗakin ta kafin ya ɗakin amarya to ba ita zai koma ba zai tsallaka ne zuwa wata wanda ita ita ce za ta karɓa kafin shigowar amarya ita ya gama mata sai dai in ya kewayo kuma ina za mu tashi askari shafi na nawa ɗari uku da tamanin da takwas ko da tamanin da tara ina ga da tamanin da tara ne a nan kitabul asabiya mun gaba abin da ya shafi kitabul hudud yawwa askari shafi ɗari uku da tamanin da tara kitabul asabiyati hukunci na alƙalanci kasan daga alƙaza'u da aka samu alƙalanci alƙadi hausa suka ce alƙali bada bari suka ce kadi ko wa ma ya ta'allaku bi hada abin da yake ratayuwa da alƙalanci eh to kadi din menene to ko turanci ne a giran kadi oh turani kenan suke faɗa to su ma daga kadi din suka samu al'aqdiya alƙalanci hukunce-hukunce na shari'a wa ma ya ta'allaku da hada abin da yake latayuwa da ita alƙaba'u hukunci ma'anar hukunci shine alƙalanci karɓar alƙalanci farzu kifaya farin lafiya ta isuwa in an samu wani da ya cika sharuɗan ya karɓa to ya sauke nauyin yin alƙalanci akan sauran malaman da suka ci karɓa. Illa an ya ta'ayyana sai dai in ya zama ya wajaba a kanka, ya zama farbu aini a kanka dukkanin ba wanda ya cancanta ya yi alƙalanci sai kai, kai ne kai kaɗai ka duka sharaɗin. To wannan ba waje ba magana farbu kifa ya zama farbu aini, farilla ta ainihi a kanka. fala yajuzu al-imtina'u a wannan hali hanuwa baya halatta gare ka ka ce a'a kai ba za ka yi ba a nemi wani ina an ka bar haka ka mutu Allah zai tuhume ka saboda shari'a wato farilla ta hau kanka ta karɓi alƙalanci kaki duk tsantsanin ka duk zuhudin ka duk gudun duniyar ka in dai kai ka fi cancanta to wajibi ka karɓi amma an samu ire-iren ka da yawa aka samu wani yayi ƙarfin hali ya karɓa to kai huta roro kai ka samu sauki nauyi ya faɗi a kanka tun da farko kifaya ne illa an ya ta'ayyana sai dai in ya zama farko ainin a kanka to fa la juzu imtina'u hazuwa gabanin kalmar alƙalancin nan baya halatta to za mu ji waye yake zama alƙali wayi taro ana shar'antawa kafin a naɗa mutum alƙali an ya kuna musulman sharaɗin farko ya zama musulmi ne ba da za a naɗa wa musulmi alƙali wanda ba musulmi a cikin shari'a ta musulunci ne sannan ya zama hurran yantacce ne ba bawan wani bane yana yi kai zo ka je ka mun kwabar ƙasa ko zo ka je ka ɗebo mun ruwa kaga yana dole ya bi umarnin mamallakinsa ko to yana da yanci ba wanda ya isa ya tursasa shi sannan sharaɗi na uku zakaran ya zama namiji ne bai halatta mace ta yi alƙalanci ba a shari'ar musulunci mukallafan ya zama baligi ne hankali ta'arifin mu na ɗazu ya zama balagagge ne mai hankali ba yaro ƙarami ba ne ba mahaukaci ba ne ya zama sami'an basirar mai ji ne mai gani ne kuma jin sosai ganin ma sosai akwai shari'a dole sai ya saurara da kunnensa akwai abin da an azo dole sai an nuna masa ya gani ka gane ai akwai maganar rubutu ma da karatu don an kawo takarda ka ga abu ne da ya shafi ido ya zama sami'an basiran sharaɗi nawa ka ce mun biyar musulman hurran zakaran mukallafan sami'an basiran shida ya zama katiban wanda ya iya rubutu da karatu yi mana akwai abin da an kawo dole sai an karanta za a gane akwai abin da in ya kama dole sai ka rubuta na takwas ya zama fadinan mai lura mutum ne mai hangen ne da shi ne fadinan daga alfidinan mutayyakinan kuma wanda yake a faɗake wayayye ba yadda za ka zo masa da wani dungu ko wani nuku-nuku bai gano ka ba a farke ke shi ne daga aliyakazo su ne ya zama mutu ya ƙizar wari an mai tsantsanin duniya cuwa-cuwa ma gudunta yake yi halar ɗin ma an ta yi ƙula-ƙula kauce mata yake shi ne alwara'u daga alwara'u ya zama wari'an wato wannan yana da suna biyu ko ka ce mutawari'an ko ka ce wari'an mai tsantsani halattun ma in ya bai gane mata ba kai yana kauce mata ballantana kuma haram karara ballantana ya karɓi rashawa kenan adilan ya zama mai adalci mujtahidan mai kokari wajen ibada mujtahidi ne wajen gane gaskiya da hukuncin da ya dace wannan shine sharadi ka ba na da alƙali to amma fa in udima idan an rasa ɗaya daga waɗannan sifofin jazal muqallidu wanda yake ratayuwa da malami yana halatta ka gane in aka gama wato a ciki akwai na dole wanda ba a takalli kamar musulman ba dama al'ada kawo guri a ce amma in ya tashi ya zai tambayi musulmi wannan ba zai yiwu ba ka gane ai ko kuma mace ce a ce amma in kin tashi ki yake tambayi namiji wannan ma ba zai yiwu ba ko kuma bawa ne a ce in ka tashi ka tambayi yantacce ko kuma kurma ne ba ta ita magana ko makaho ne ba wannan duk ba zai yiwu ba bangaren mujtahidan ake magana mujtahidi shine malami mai kokarin fitar da hukunce hukunce ka gane ai ya istinbadi cikin alqur'ani da hadisi ya fitar da hukunci to in aka rasa wannan sifa ta ƙarshe to ya halatta a samu muƙallidi wanda yake ratayuwa da wani babban malami mujtahidi idan mas'ala ta kulle masa zai bi dare ya tambayi malami an kawo min shari'a kaza kaza kaza amma ta likitar da ni ko harkar gado ne ni ina da launi wajen sanin gado ka san akwai yawa gado yana da wahala a malaman maka kowa ya iya shi ba to a irin wannan matsala mai wahala mai sarƙaƙiya ya halatta ya ratayu da masanin wannan fannin in shari'a irin wannan ta zo ya ga ta likitar da shi to ya ɗaga shari'a zuwa kwana kaza kafin nan shi kuma ya je ya yi tambaya ya tambayi malami ya warware masa in an zo kuma sai ya zartar wannan wannan ya halatta eh wani ya kun wannan za a zamo amma mun shigo sifofi na mustahabi wannan na sharadi ne yushtaratu wani ya kun lalle alkali ya zamanto shadidan fi dinihi mai tsanani da cikin riko addininsa baya wasa da sallah cikin jama'a ka gane ai baya wasa da addini yana riko da addini za a natin ma'abocin sannu sannu wato mutum ne mai nutsuwa al'anatu bin abu a hankali babu gaggawa ita shari'a ba ta son gaggawa ko wata nawa za a yi ana yi a bita mataki mataki har a warware bakin tsaron za a natin fi hukumihi mai bi a sannu-sannu cikin hukuncinsa sannan ya tashirul ulama'a ya dinga shawartar malamai ko da shi malami ne ba kare dogara da iliminsa shi kadai ya kuma ya zama ya tabtilu yana koyuwa min ahali dini daga ma'abota addini in an zo kotu ba a same shi ba an je gida ba na ce a ina za a same shi a'a to sai dai ka je majalisar malam wani ko ka je gidan liman wani kar a ce a ka je abasha wajen masu karta a wannan kuma harka ta ɓaci ka gane daga albatun ne shi ciki ba yana kunshe da abu da yawa ba to ya zama ya tabbutinu yana koyuwa min ahali dini daga cikin ma'abota addini na alasa inda aka san shi to za a same shi a wajen mutane masu riko da addini wal amanatu da mutane masu amana kana gan shi a wajen lalatattun mutane ya zama kuma man ya aiku a hawalar shuhudi wanda ya san halayen shaidu wal kusumi da kuma masu husuma da juna wanda suka kawo shari'a gabansa kenan ya san halayen mutane ya san daga ya ji lafazin mutum ne ba da shaida ya san wannan shaida zur ne wannan ɗauko shi aka yi biyar sa aka yi to yanzu ba ma shaida ba lauya ba ake ɗauka a biya shi kuma ya zo ya ta rai a gaba alƙali abinda ba haka aka yi ba an sani kuma kaga wannan an shiga wani abu daban kuma ya zama ya san halayen shaidu wal kusumi da masu husuma da juna aka ce alkhasmu guda daya an musan kasma ni baga ko halate ka hadisu ne ka kasni is is is ta ko ne ne a me farko abun yawa da ba'ul kasni ba hadisu ba eh naba'ul kasni in tasawwarul mihrab ka gane alkhasm abokin shari'a alkhusum jam'i ne haka sai khasmani kuma guda biyu wa ma la yaqdu alai min ahwalin nas ai man ya'rifu ma la yaqdu alai min ahwalin nas ka gane ai a man ya'rifu ahwal al-sud wal khusum yawa wa ma la yaqdu alaihi ko da kuma abin da ba wanda yake iya tsinkayowa ga lafi min ahawali za daga halayen mutane shi yana iya tsinkayowa wala ya kuma bi ilmihi kar yayi hukunci ba ya yi hukunci da iliminsa illa bil adli sai dai cikin adali wani ne wal jahi da kuma miganta shaida ka san ka ga da abin da ake nufi a nan wala ya kuma da ilimin ko da abu a gabansa aka faru ana faɗa wani ya kwakwale wa ido a gabansa ya wuce ya je kotu to aka zo gabansa ba zai ce kai wani na gani kai ne kai kaza ba a'a yi ko a gaban shi ne ƙarshen sani ai ko ra'ayin aini ya gani kuma ya sani in abu ne shafi magana ne wane ya yi wa wane ƙazafi a gabansa aka yi ya sani to shari'a musulunci ba ba shi dama ya yi gaban kansa ya yanke hukunci wai dan ya sani yi mana wanda ya kawo ƙaran a kira wanda aka yi ƙaran a tambaye shi kai na kai wani kaza ya ce a'a sai a ce kai ne ƙara kana da shaida ga shi ba ya sani in bai kawo shaida ba ce kai ba ka rantse ba kai ba kai bane eh to ka rantse ka kubuta shi da ya rantse ya kubuta ha ina ruwan shari'a za ka zama kai ne alkali kai ne shaida duka a lokaci da in kai hukunci da abin da ka sani ka zama kai ne shaida ke sai dai akwai dama guda ɗaya idan ka ga shi wanda aka zalunta din ka sani ko ka shaida eh za a zalunce shi saboda bayi da shaida ko ya samo rabin shaida kai ma kuma shaida ne ka sani to sai ka ɗaga shari'ar ka ce kai ka rasu sa da zuwa wajen wata kotu kai sai ka tuɓe alshabbar ka dalwalinka ka je ka tsaya a wancan kotu a matsayin shaida wannan shi ne damar da aka baka amma a kotun ka dai ba za ka yi hukunci da abin da ka sani ba amma an yi suna illa fil adli wal jari sai dai cikin adalin mutum da wanda ba adali shi ne aljaru aljaru wa ta'dil idan hukuncin da ake ba akan mas'alar bane wani ya kawo shaida sai abokin shari'ar ya ce shi bai da wannan ba wannan ba adali bane kai kuma ka san adali ne to anan an baka dama ka yi aiki da sanin ka da kai wannan adali ina fata an gane ko kuma a wani ya kawo shaida fasiki ne ka gane shi abokin shari'ar bai san wannan fasiki ne bai halatta a karbi shari'ar ka ba aka kawo maka za ka zai ka ce wannan bai yarda da shi a matsayin shaida ba kawai amma ba ba ka dama ka ce mazinaci ne ko a'a a'a wannan ba aikin ka bane kai dai baka yarda da wannan a matsayin shaida ba kawai a canza shaida malamai in suka ji wannan sun san to akwai magana a cikin wannan wannan ita ce damar da aka baka cikin yin hukunci da abin da ka sani amma ba ka zama shaida wajen alƙalanci ba a matsayin ka na alƙali illa fil adli wal jarh sai da cikin adalci shaida da kuma migantawa ko aibunta shaida wa huwa fi ma alimu to ka ji bazantan na alaƙa wa huwa shi alƙali fi ma alimahu cikin abin da ya san shi shahidun shi a matsayin shaida yake a gaban wata kotu shi a nan shi alkali ne a nan ko to ba zai zama kuma shaida a nan ba sai dai a sai dai a gaban wata kotu shi cikin abin da ya sani in ba aljabu wata adilu ba to shi matsayinsa shahidin shaida ne a sai wata kotun da zai ba da shaida to alhamdulillah yi mana duk abin da ya sani duk abin da ya sani ko mene ne a gabansa kuma ko da an kira shi ya zama shaida kuma shi alƙali da in ta lice sai aka zo gabansa sa shi shaida da kai a kotunsa ba za ta yi aiki sai dai a je wata kotun sai ne a tajir jami malakai ka sauke naka ko ba ka zo da na? to ni ka tambaye ni ni dai ba gonsa abu na ba wani ba ko a tunda mizaliya suke wata kila a cikin kwasin suna ce karanta wata kila ko ana sa ni ban sani sai ne to shafi na nawa amma ba da kabiru rikin yana ba mu labari da yake mu lokacin muna ƙanana yake ya san alƙali sale wannan uban alƙali mamma daga dare in dare ya yi yana zuwa wajen shehi da littafinsa wannan littafin sufa wanda karanta mu lawali lallai haka man kabiru ya ba mu labari eh lokacin su ba suna yara kolawa in an zo kofar gida su ake tura su je su sallama da kai ita ce zai fito da fitilar kai su ga su zauna ya bude littafin amma sai sai sai dare yayi ba wanda ya sai yana zuwa in ba su da ake aikawa to ka ga fodan da suna dan kamanta za a amma ne yanzu girman kai ba ba zai bari to kuma ka je karatu gun wani almajiri ina ne mallawani na'am fasulun ba sunna da ƙari'in ba ba aljama'atu ba mallawali alama ta da tana tsakanin mujiba makulun da sunna da ƙari'in wa mustami'in yawwa kai ma nan ne ba to mallawali ko kai gaba ko kai baya oh sunna din ka koma baya ne a baya yake sai dai ko a cikin sa muke wata kila ba mu kare ba za mu koma farkonsa ne to? To, bismillahi rahman rahim fasulun a ƙarabul misali namu shafi na sha tara yusannu lisahin an sunnanta wa mutumin da ya rafkanuwa an sunnatin gabanin wata sunna mu'akkadatin a bar ƙalfafawa au sunnata ne ko wanda ya rafkanuwa gabanin sunnoni guda biyu kafifata ne sauƙaƙa guda biyu metete sunnatun mu'akkada sunna ɗaya a bar ƙalfafawa ita ce asirka karatu a inda ake bayyanawa ko bayyana karatu a inda ake asirtawa kowace wannan sunna ce guda ɗaya amma mu'akkada a bar ƙalfafawa da take jawo su da rafkanu au sunnata ne ko sunnoni guda biyu kafifata ne sauƙaƙa kamar sura da tsayuwarta ko tahiya da zamanta ko kabarori guda biyu eh ko iqama da tsayuwarta duka wannan sunnataini sunnoni ne guda biyu kafifataini aw ma'a ziyadatin ko kuma tare da ƙari ka gane ga ga barin sunnonin sunna mu'akkadan ko sunnonin biyu kafifataini ga kuma ƙarin wani rukuni ya manta zaman tahiya na tsakiyar sallah alal misali ko ya manta karatun sura a wata raka kuma a ƙarshe raka ta hudu ta jika ya manta ya ƙaro raka a daya ko ya manta su gada ana yin biyu ya manta ya su gada uku kaga can gare shi ko nan kuma ga ƙari to duka wannan yace walau shakkar ko da cikin shakku ne yana ganin yayi ƙarin nan ko da yi ƙari ba to wannan ga mafi'uli na yusannu yusannu an sunanta faɗi da tani sujjadu guda biyu qabla salati gabanin sallama sannan ka sai lisahin ga wanda ya rabkano ina fata ka gane ma da wani ya jikinta maf'ulin ne maf'ulin ma kuma allazi lam yusammi fa'iluhu ne ko wanda tunda yusannu aka ce wa wa wa wa sunanta eh eh eh to mu din zamu kaddara ai waye sunnanta shine manzo Allah ba shine mai mai sunna ba inda an fitar da fa'ili sai a ce sallar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lisahin an sunnati muakkadatin aw sunnatin khafifatin aw ma ziyadatu walau shakkan sajdatani qabla salami to sai zama mabniyun liman lam yusamma fa'iluhu an gina jumlar ga maf'ulin da ba ambaci fa'ilinsa ba inda sallah aka ce sai a ce rasulullahi kaga shine fa'ilin sallah to sai da sani zai zama maf'ulin bihi ne to zai zai zama mai tunda fata ne sai da taini dan ya tara zama alamar fata a cikin tasniya ko amma alif shine alamar ruku'a to da aka ce sai da sani na'ibul fa'il ne na yusannu alifin na a matsayin ruku'a yake yusallu sajada tani amma aka ce sanna rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ce sajada taini ya ita ce maf'ulu bi alamar fata wannan hukunci gaba daya an sunnan tawa mai sallah in daya daga cikin ukun nan ya same shi yayin sujada kan walau takarrara ko da wannan rabkanon ya mai zaitu bi ma'ana a raka'ar farko ya manta sura da tsayuwarta da ya zo raka a ta biyu ana zamanta ya kai mata tafiya da zamanta ba kabuli bi ba ce eh to ko da ya maimaitu in dai ba da gangan ba ne in ya je ƙarshe ya sujjada qabla salam sajada tani sujjada qabli ta wadatar masa ba zai maimaita sujjadin kamar da rubukan zuwa ta maimaitu ba wa ada tashahhudahu amma zai sake tahiyarsa shiwa qabla salam din in qabli ce eh idan ka zauna bayan ka san sai tahiyar sallah ta cika ba abin da ya rage sai yin sallama sannan ake tafiya a yi sujada kabli guda biyu ba to idan ka zo ka zauna za ka maimaita tahiyar wannan kablin da kai amma fa bila duwayin ba tare da addu'a ba daga ka ce abduhu wa rasulu assalamu alaikum a tahiyar sujada kabli ba za ka yi salatin nan na ibrahimiyya bayan tahiya da addu'o'in da aka sunnanta wa mai sallah a tahiyar ƙarshe ba ka riga ka yi su a tahiyar asali ta ƙarshen sallah wannan tunda sujjada rabkanuwa ce za ka maimaita tahiyar amma bila du'a'i ba tare da addu'ar da ake a tahiyar ƙarshe ba don ka riga ka yi yace ka tarki takbiratin ka tarki takbirati idin kamar barin kabbarorin kamar barin kabbarorin sallar idi sallar idi bayan kabbara harama ba ana yin sittu takbiratin ba kafin a fara karatun fatiha da sura to saboda sallah ta sau biyu ake yi da shekara sai liman ya rabkana ma mu ma suka rabkana yana yin Allahu akbar kawai kama karanta fatiha da sura sai da aka ruku aka warware sannan ya tuna to a ƙarshe shi ma zai sujjada kabbi saboda barin waɗannan kabbarori guda shida ɗaya tukunna eh shi kenan sai dawo da maimaita su mai iziya ya gaya mana eh in sai da ya ruku ai na gaya maka sai da ya ruku ya tuna ko a cikin face yake in ya tuna ko a cikin sura zai koma ya maimaita su zai kawo su muddin bai yi ruku ba dan sunna ce mai ƙarfi a sallar idi akwai akwai su jarra rafkanuwa a in an da an maimaita babu wata sujjada me ya kara tunda ya kawo su kuma da maka sani sallar fata na fila ce sunna sai ba faɗin labaru yawwa yawwa wace baka yi maimaita in ya kawo su ya ci gaba da fatiyarsa inda ya tsaya ai ai babu matsala babu mushkila in ya gama fatiya ne kafin ya fara sura yana kawo su sura sa zai karanta in ya gama sura ne ko yana cikinta kafin ya yi ruku ya tuna in ya kawo su ba sai ya ci gaba da wani kasuwa tunda ita sura ko aya ɗaya ka samu fakar ma ta ya sanar min alqur'ani ba ba wani zancen sujjada tunda abin da ake nema ya samu eh wancan tartibi ai mustahabi ne a cikin mustahabban sallah ta qadimul fatihati ala suwata ai mustahabi ne a sallah ka fara karanta sura sannan ka karanta fatiha sallah ka ta inganta tunda komai ya samu amma ka bar mustahabi ko fara gabatar da fatiha akan sura wannan sunna ce ita ma gairar muakkada kaga tana matsayin mustahabi ne to balle tana kabbarori kuma a sallah ta idi wanda ba ta farilla ba dan kai ta kadimi da ta akidi kuma da rabkanuwa ba wata sujjada da za ka yi sai me wa jaharin bi fardi da kuma bayyanawa a sallar farilla albau din nan bi ma'ana fi wa jaharin fi fardi da bayyana karatu a cikin ne a cikin sallan farilla mutum ya bari ana barin wato ana maganin mutumin da ya rabkanuwa lisahin an jaharin bi fardin ka gane ai adafi ne na wannan lisahin din ai wa yusannu sajattani qabla salami lisahi jaharin ga mai rabkanuwar bayyanawa ya rabkan inda ake bayyanawa sai ya asirta bi farin a sallan farilla shi ma zai su gada mai kabli wa qtisarin da takaitawa ala harakatin lisani abu sa motsawar harshe ka gane ai ya takaita abu sa motsa harshe bai bayyana ba kaga ya bar ne ya asirta inda ake bayyanawa ko shi ma zai fita da kabli wata shahudin da kuma tahiya da ya rafka daga barin da bari tahiya da zaman ta ba shi ma zai fita da kabli domin in aka rasa ɗayan ɗayan ma an rasa ai tare suke duk mutumin da ya manta tahiya ya manta zamanta shi yasa nan bai ce maka tahiya da zamanta ba ai tare suke kamar sura ce da tsayuwarta in ka manta sura to labuda ka manta tsayuwarta in ka manta tsayuwarta ka manta ta ita sura to haka dan tahiya da zama in ka manta ɗayan ɗayan ma babu dan tare suke ba sa rabuwa amma dai kowanne daban ne shi ma ana yin sujada kabla aka bar tahiya da zamanta wali mahadi ziyada muje wannan duk abubuwan da suke da kabli ya gaya maka to yace wali mahadi ziyada a tsantsar kari kadai ƙarin da yake tsantsa ne bai haɗu da ragi ba can ba ya ce maka abu ma'a ziyadatin ba ragi ne tare da ƙari wannan mun wuce shi za ka yi ƙabli kaɗai to nan mahabin ziyada ne tsantsar ƙarin ne kuma ƙarin ba na sunna ba ba na misali ba ƙarin rukuni ka san akwai bambanta abin da yake za ka buga ba'adi ita ƙabli in ka bar rukuni to ya fi ƙarfin ƙabli sai dai ka kawo rukunin nan ko kuma ka jefar da raka'a ka musanya da wata ko kuma sallah ta ɓaci ka bar ruku'u ko sujjada da mantuwa ko karatun fatiya ba yadda za a yi sujjada kabli ta bai maka gurbin wannan rukunin ko dai in ka tuna a cikin sallah ka jefar da raka'a ka musanya ko kuma baka tashi tunawa ba sai da lokaci ya yi tsawo bayan sallama sallah ta ɓaci amma ita kuma sujjada ba a ji ba a yi da dan an bar sunna dan an ƙara sunna sorry ba a yi da dan ƙarin sunna dan ka mai ta fatiya ba fatiya ba sura sau dubu a cikin raka ɗaya babu ba a ji a kan ai ƙari ne ko ko ka maimaita tahiya da rabkanuwa ba wani sujjada sai ka ƙara rukuni ana yi raka biyu kai uku za ka shiga da baji ana yi raka uku kai hudu raka ba rukuni ba ko fatiya da ake karantawa rukuni ce sai ka manta kamar mai tata wa makarar alfatiha ta ka da ba da salami ka gane karatun idan su gada kabli ne to sunna ce mu'akkada guda ɗaya ko kuma sunna ta yi kasifa ta yi su suke jawo kabli in rukuni ne ba dama ka yi kabli ya mai maka wannan gurbi amma bangaren ƙali kuma dan ka manta ka ƙala wata sunna ba wani ba a kanka amma an ka ƙara rukuni to za ka yi sujada ba a shi yasa nan yace maka ka mutumin lishakkin kamar mutumin da ke ciko wata raka'a domin shakku da yake yi ina fata an gane yana kokonta wannan raka'a ta hudu ce ko ta uku ce haka sai ya ciko ta hudun saboda ya kori shakku to shi ma zai fita da ba'adi wa kan muqtasirin ala salati kamar kuma mutumin da yake taƙaitawa a bisa wata sallah ka gane ai muku tasirin ala salati ya taƙaita a sallah bata cika ba kenan sai ya tuna ya tashi ya ci ko abin da ya manta kafin lokaci ya yi tsawo shi ma zai sujada ba ni ya ce ka shafi'in kamar shafa'i in shakka idan ya shakku a huwa biha shin shi ɗin yana cikin shafa'i ne aubi ukura ko yana cikin ɗayar yana cikin ta farko ne ko yana cikin ta biyu ko yace ka wutirin kamar wutiri shi ma yana shakku yanzu a shafa iya ko a wutiri wa man shakka hal huwa fi saniyati shafa'i an autul wutiri ja'alaha saniyatu shafa'i ko wa tajada ba'da salami thumma autara wannan hukunci ne anan wa ibdalis sirri da musanya asirtawa bil faradi a sallan farilla limaza da ya baddala inda ake asirtawa sai ya baddala asirtawa nan da abin da ya karu ala adna jari abu sa koma bayan bayyanawa shine aksarul jahari kenan ya bayyana karatu a fili da mantuwa inda ake asirtawa to zai sujjada ba'adi kasan akwai aljaharu akwai asirru akwai adnal jahari wanda matsala ce ta mai zurfi ba ko ina ake san ba sai a irin wannan guri akwai mutumin da in yana karatu a asirce harshen sa yana harɗewa shakku yana shiga sa sai duka man da karanta ba dole sai ya dan bayyana kaɗan yadda zai dinga jiyar da kunnensa to wannan hukuncin su ɗaya da asirta shi ake kai masa adinar jahari ko ma bayan bayyana shi wato ya kasance wa kana bai zalika kawama bayyana sirwar jihar akwai adinar jihar to wannan hukuncin su ɗaya da asirta to amma in mutum ya baddala asirtawa a sallar farilla da abin da ya ƙaru a kan adinar jihar yawa har ya kai aljihar kawai kaga ya bayyana a yadda ake asirtawa don karka ji wani na karatu kana ji kaɗan kaɗan amma ba ka jin da yake bane shi ya san da yake karantawa to wannan adunan jahali ne babu kabli ko ba da akan akwai wanda inda ya irin wannan ba baya gamsuwa harshensa yana harɗewa zuciyarsa tana kokonto ya yi karatu ko bai yi ba akwai irin wannan wani ko wajen niyyar sallah ya kaji ya dan bayyana ko wajen niyyar alwala saboda baya iya wadatuwa da zuciyarsa ko da harshensa a asirce to wannan ba yi da hukunci to alhamdulillah suna cikin sujada ba a jihar sai ne to na hudu ya biyo yana nan na za mu tashi shafi na ɗari da hamsin da ɗaya tamri ne na nawa kan shafi ɗari da yawa lalle haka yake tamrini na uku ba Allahu alwadi babi na 151 tamrini na uku na farko kawil arba'a jumalin fi'iliya ka kasantar da jumloli fi'iliya guda hudu wanda farkon da suke fara da fi'ili kamar ja al-amiru kaga ta fara da fi'ili ma ko alfa'ilu fiya amma fa'ili a cikin wannan jumlar ya zama alamun suna ne alami muzakkarin kuma namiji dil insanin da yake suna ne na ɗan adam sharaɗi uku ne a cikin suna ya zama alami ne kuma muzakkari ne kuma suna ne na ɗan adam kamar ahmadu ka gane suna ne alami kamar ibrahim da isma'il duka suna ne alami domin baya daukan mai ruku a baya daukan tanwini baya daukan alif da lamu ko ba za ka sa masa alif da lamu amma daga cikin alamomin da ake gane suna ba akwai alif da lamun ba to a cikin suna ne sarrafuwa ne alfi'ilu shi kaza ai suna ne za ka ta fi'ilun tanwini za ka ta harfun za ka ta alharfu za ka iya cewa ismun fi'ilun ismun wa fi'ilun wa harfun dukkan su wannan ba alabi bai domin ana samun tanwini ana samun alif da lam amma shi alami baya karban tanwini ba za ka ce ibrahimun ko isma'ilun ko ka ce al-isma'ilu ko al-ibrahimu ba ko al-ahmadu ko ko ka ce ahmadun saboda alawazin da fi'ili ne daga afu'adu ne wazanin ahmadu alawazin da fi'ili ne to wanda sai ka masa alami kuma ya zama muzakkari kamar da na faɗa kuma suna ne na ɗan adam to jumla hudu yake zo ka kawo fi'iliya sun ke ɗauke da irin waɗannan sunaye alami na biyu kawun arba zumalin fi'iliya ka kafa da jumloli guda hudu fi'iliya alfa'ilu fiya alamun mu'annasu lil insani fa'ili a cikin sa ya zama alami ne mu'annasi wato sunan mace ne lil insani kuma na da kamar Aisha ko Fatima duka wannan suma ba sa karban ma'arifa ba sa karban tanwini suna ne alami kawun arba'a jumali karanta da jumloli guda uku fi'iliya ita ma al-maf'ul bihi maf'ulun bihi fiya cikin jumlar ya zama alamun ne makani suna ne alami amma na guri ba na dan adam ba irin wancan eh kuma ba zancen muzakkari ko mu'annas ya zama dai yana magana ne akan makan amma alami na hudu kawin arba'a jumali ismiya shi kuma ka karanta da jumla jumloli hudu kuma ismiya sabano da san guda uku fi'iliya wannan ta fara da suna المبتدا فيها مبتدا da zama a cikin ta ya zama alamun suna ne alami li naharin ga korama ka gane mubtada din ya zama alamun naharu ya zama kabarul mubtada shi naharu kaga akwai tanwini ya daukan alif da lamu an naharu to shi ya zama kabarul mubtada ne a jumla mubtadan nasa fiya cikin jumlar ya zama suna ne alami li naharin ga korama ka gane ai jumla ismiya a'a ko ma me ya zama alami dai ko mace ne ko namiji amma tun da shi da ma jumla ismiya ai mubtala ne da labari an kace albustanu jamilun ai ta fara da suna albustanu suna ne na gona shi da ma labari mubtala da labari duka sunaye ne da labarin da mubtalan kowanne suna ne to kaga dole zai zama jumla ismiya tunda ta fara da suna to musa za a cike zama suna ne alami da yake siffanta wata korama to alhamdulillah anan ya kare ko to sai me attajul jami'u lil usul shafi na nawa da da da na aro yake yi ko yanzu ya samu nasa kuma shafi ya zama daban to a cikin me muke yawwa za mu tashi ba mu na mu tashi na ashirin da hudu kitabul islam wal iman an gama muqaddima kenan littafi da zai yi bayanin musulunci da kuma imani shi yana maka ya yi maka lamba to al-islam fil lugha abin da ake ce masa al-islam a lugha ta larabci ba wai a shari'a ba ana nufin al'istislamu miƙa wuya wal inqiyadu zahiri da jawuwa na zahiri ko da a zuciyarka baka so amma dai ka ji shine al-istislam wal inqiyadu zahiri wannan aluga kenan wa bi shari'a ma a shari'a ka sai maka al-islam shahadatu an la ilaha illa Allah saboda ne hadisin na Jibrilu akbirni an al-islam قال يتمي الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حزبها قرشي wannan a shari'a abin da ke masa al-islamu shi a shaidan kafa da la ilaha illallah a baki kuma ba ka sallah wannan ba ka miƙa wuya ga Allah kana faɗin la ilaha illallah kana yin sallah amma wata ramadan ya zo ba ka azumi ba ka da wani uzuri kuma da yake hana ka yin azumi a wannan kai ba musulmi ba a ta'arifin da manzo Allah ya ba wa al-islam ko kana da dukiya ta kai zakka ta noma da ka noma ko dabbobi da Allah ya baka ko kuɗi na kasuwanci amma baka ba da zakka to ka sani ba kai ba musulmi ba a ta'arifin da manzon Allah ko da kana cewa kai musulmi ne ko kana azumi kana sallah in dai baka ba da zakka to kai ba musulmi ba ne yi mana ba Allah ce wa waidu lil mushrikina alladhina la yu'tuna zakata ayata yace wa waidu lil mushrikina azaba ya tabbata ga mushrikai kamar an tabbata Allah suwaye mushrikai sai allazina la yutuna zakat bai ta allazina la yusalluna ba ba allazina la yashaduna Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ba lakin ba da zakka kada yana fitar da mutum a musulunci to idan aka ce wal imanu shi kuma imani su luga a luga التصديق القلبي gaskantawa na zuci abinda wancan harshe ya furta a zahiri to ya zama zuciyarka ma ta yadda Allah shi kaɗai ne abin bauta la sharika lahu sannan annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne kuma ayyukan da kake na sallah ka yadda da wajibcin su har a zuciyarka ba kana yi ne dan kar a ce kai ba musulmi ba zakkar da kake bayarwa ita ma ka'ida da wajibcinta a zuciyarka kana ba da ita da jin daɗi ka Allah ya arzuta ka har ka samu ka ba da rukuni daga cikin rukunai na addini to wannan sai ce masa imani wa fi shar'i amma a shari'a an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir ko wal qadari khairihi wa sharrihi har zuwa ƙarshe to wasi sab'atu abwab a cikin kitabul islam wal imani akwai babi babi guda bakwai shi ba fasali yake ba ya yi masa babi babi har guda bakwai albabul awwal fi bayanihi ma babi na farko ne cikin bayanin musulunci da imani na farko hadisin farko a cikin babu an abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama buniyal islamu ala kamsi an gina musulunci akan gimshike guda biyar kamar wata kanda ce da aka mata turaka guda biyar musulunci shi ne kandar amma akwai wasu kafafuwa ko wasu filoli ko wasu turke guda biyar kamar rumbu da ake ba Allah masa turke ba da ake dola shi a kai to musulunci yana da wannan turaku guda biyar turke na farko shine shahadati Allah ilaha illallah shaidawa bi ma'ana yarda da cewa haƙiƙa annabi Muhammadu a wato la ilaha illallah babu an bauta da gaskiya sai Allah wa anna Muhammadar Rasulullah shaidawa shine yarda haƙiƙa annabi Muhammadu manzon Allah ne wa iqami salati da tabbatar da sallah har zuwa mutuwa wa ita'i zakati da bayar da zakka wal hajji da yin hajji ga wanda ya samu iko wa sauni ramadana da azumtar wata ramadana رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي بسر ويسرنا حديث ها فالحمد لله وتن yana da tsawo ba to alhamdulillah sai me kan akwai lokaci to kaga ta lokacin sallah bane sai gaban muna da yalwa ko ran asabar sai mu kokari mu san jawo lokacin baya da zai ka fitowa tun sha daya a ce kafin sha daya da rabi mun zauna yau ma uzuri ne yana fitowa da mu fatiha da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فعجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ما شاء الله